بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nuna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya dawo da mu wannan safiya ta alhamis goma ga watan jimadin na da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da tara ga watan uku shekarar da da dubu da goma sha bakwai za mu ci gaba da cikin darasin insha Allah da muke gabatarwa a duk mako na karatuka na abu zauri na littattafai na aƙida da kuma fikihu na malikiya insha Allah za mu soma da karatun littafin mu na al-ibadat al-kubra wallafa babban malami Abu Abdullah Ubaydullah bin Bakar al-Qutban ma'ana al-ibana an shari'atu bi firqatin najiya wa mujarabati al-firqatin mazmuma idan ba manta ba mun gangaro karshen babin da mana yake bayani dangane da abin da ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akarai daga manyan malamai da sahabbai wanda yake bayyana wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo inda ya kawo daga cikin maganganun da ake samu wasu suke hujja da shi domin kokarin kure sunnan manzon Allah cewa wai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam duk sanda kuka ji wani hadisi daga gare ni to ku dauki hadisin ku gwada shi da alqur'ani idan kun ga sun dace da juna to ni na faɗa in ko ba su dace da juna ba to ba hadisi na bane to wannan hadisi in ba mu manta ba mun ji malamin da ya rawaito shi shine Usman dan Abdurrahman al-Waqqafi wannan malami kamar da muka ji a wancan mako malamai gabaki daya sun ainihin wato rusa riwaya ce mutum ne wanda ba mustaqim bane yana karirai kuma an kama shi da karirai kuma ya tabbata yana rusu maganganun da ba su da akai saboda haka hadisin shi ba a wajen gwani bane shi yasa muka ji ibnu babba ma yayi ishara akan haka cewa an samu wani magana daga wani mutumi da ba a lura da maganar shi kuma ya jingina ga manzon Allah cewa wai annabi ya faɗi wannan magana sai ce to mu kuma za mu kawo dalilan da suka rusa maganganun nashi sannan kuma mu tabbatar da cewa ba wannan ne hanyar da ake bi wajen tabbatar da maganar manzon Allah sannan ya ɗauko maganganun irin na su babban malami Ali ibn Madini wanda shi ma ya ƙara nuna rashin tabbacin wannan riwaya ko wannan magana hasali ma da irin su Ibn Abdul Barri na bayani suka bayyana cewa ai ita kanta hadisi idan aka ɗauka aka hukunta abin da ya ruwaito to hadisin shi kanshi ba zai sha ba shi ne an ɗauki ita kanta hadisin sai aka gwada da ayoyin alƙur'ani sai aka ga sun yi hannun riga to kaga dara ta gida ke ko Allah ya kiyaye to malam zai fara kawo mana wasu riwayoyi da yake cewa wa amma sunnal walida anhu allati tukhaliqu hadha alhadith almawdu' التي نقلها أهل العدالة والأمانة فهو ما حدثنا في قوم الإسناد يا قوم آية القرآن إنكم الدابة لعلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم cewa wannan aya dalili ne a kan cewa maganar duk da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai abin da ake son ka gano shi ne ya tabbata to yaya ake gane tabbacin magana shine malaman hadisi sun ta daya suka kare wannan gaba suka kare wannan fage in dai magana ya tabbata magana wai sai ka gwada da alqur'ani ma bai taso ba domin Allah da ya aiko manzon Allah da alqur'ani ya yarda duk abin da ya faɗi a madadin shi kuma da ma shi qur'ani baya fassara sunna sunna ne ke fassara qur'ani in ba kuma tawo mun ji a kare na wasu masana ne da suka ce sunna ita ce alƙali ga qur'ani amma qur'ani baya iya zamawa alƙali ga sunna saboda haka duk abin da qur'ani ya faɗi idan baka ainihin wato fahimce shi ba sunna zai iya maka bayani da za ka fahimta amma ba za ka samu alƙur'ani ya fassara maka wata abu ta sunna ba ba zai yi ba ko kun fahimta jama'a dan shi ne asalin abin da aka saukar aka ce a yi bayani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك Allah ya sa mu dace to za mu ji hadisan da malam zai kawo da zai karo rubutu da wancan riwaya na Usman dan Abdurrahman al-Waqasi in ba kuma ta ba mun mana ishara kan cewa mu yi kokari mu je mu dan karanta ko da takaitaccen tarjuma na wannan ba Allah ya sa dan uwa mun duba da ko kan mu rinka takaituwa a iya abin da muke yi wannan zai kara karfafa abubuwan da muke yi insha Allah malam yace al-hadith al-thani ba'da al-ni'am lamba hadisi na ɗari da uku a cikin jirgin hadisan da yake kawowa قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن علاء الكاتب قال حدثنا أبو علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختر عن علي وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأقوى وقولنا حديث قولنا رواية رامجي يا رويتو شدير ما رمشي بلاجي يا جماعة وانت إسناد فرقو زوا كان زوا كان علي لن أبو صالح kun ga yadda yake cewa an abul bakhtari ko wannan abul bakhtari sai ne daga cikin almajiran ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda to sai ya ce wa haddathani kuma har wa yau malami na Abu Salih Muhammad dan Ahmad dan Salih ya ƙara karantar da wannan hadisi kaga sai mai da isnadin hadisi hanyoyin shi yake قال حدثنا أبو الأحوص شيما يشي مال أبو الأحوص يبا مولى حديثي وحدثنا محمد بن بكر يا كما ولي الوايشي مال محمد بن بكر يا كرنتم دمولنا حديثي قال يشي حدثنا أبو داود وكن يا سامو حديث حنيري بداوده سيشي وهذا لفظ wannan lafazin ma da za mu karanta to na wannan isnadin ne na ƙarshe wanda ya zo ta hanyar Abu Dawud jama'a muna fahimta ko قال ولنا ما لم يجد ذكر سكتي حدثنا حفص بن عمر ما لا حفص بن عمر يا باب حديثي قال حدثنا شعبة الإمام شعبة ابن الحجاج إمام الأئمة يا باب حديثي عن عمرو بن مرة daga Amr dan Murra an ajin Bahri kuma idan ya kuma ya sake hadewa ta sama shi daga Abu Bakr an Abi Abdurrahman Sulami daga Malam Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali radiyallahu anhu daga sahabi Ali dan Abu Talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi ya qala Ali إذا حدثت إذا حدثت إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا yace jama'a ku saurara duk sanda na karantar da ku wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zannu bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ahna wa asqa wa ahda yace to abinda ya kamace ku shine ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zato wanda babu walakanci a ciki ma'ana kan ku taɓa yin tunanin abinda a ya faɗi a cikin hadisi to abu ne wanda ya saba wani abu da ya kamata ku yi shine duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai a karba kan ku kaskantar da shi sannan ku karɓa wannan abin da takawa sannan kuma ka karɓa wannan abin a matsayin abin shirya ce in dai kuka ji na ce muku daga manzon Allah ne to kaka kawo mishi wani ra'ayi ko wani tunani ko wani dalili da za ka kokarin ka ture na manzon Allah ko kun fahimta jama'a sai ya ce ولم يذكر الأعمش ولم يذكر الأعمش في حديث في حديث أبا عبد الرحمن السلمي أتكين إسناد مالا أعمش بأمبتي أبو عبد الرحمن السلمي كل جيش لك أبو البختري شيخ يسيك لك عليكو شيخ موانا سيك لك أبو البختري لك أبو عبد الرحمن السلمي لك عليكو شيني كان لك أكثر wannan kenan menene wannan hadisin yake fa'idantarwa har da zai rajin wancan magana shine ji yadda ka ji magana manzon Allah ya zo maka da nauyi to karka ji nauyi shi ka karba in dai ya tabbata to aliyu shi kuma ya san ba zai yi manzon Allah kariya ba ko kun fahimta saboda haka in na ce muku annabi ya ce kaza kada ka gwada wannan abin da wani bidiyon abu da ka sani sai ka ji in karwa kwakwalwa a karɓa magana kawai kai tsaye ko kuma ita ka ɗauki wannan magana a matsayin shiriya ne ko da ku baka taɓa jin shi ba sai wannan sa'a ne haka ake yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu buga wani misali insha Allah muka zo karatun mu na askari akan makamancin irin wannan kabiliya babu mamaki mu ma da yawa da yawa za mu ji abin kenan mai yiwuwa karan farko kuma ya saba abin da muka saba a kan shi ko mun fahimta to innama qawlul mu'minina idza zikra Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kaji da mun ji kenan duk sanda aka kawo mai magana aka ce daga Allah ne daga manzon Allah ne ya gano cewa haka abin yake ba san zuciya wannan ne magana yake bai ba ka ina man kana to sai yake yayi imani kawai kuma mun kai sako wannan shine kaidar ahlus sunna وقال حدثنا ابو الصوات قال حدثنا عبد الله بن احمد ابن حنبل عبد الله بن امام احمد بن حنبل شي باب wannan hadisi قال shi kuma yace haddathani ali mahaifina imam ahmad dan hanbal kenan da mu kusan shi ne malamin shi wanda ya da role shi into educational system kuma ya graduate shi alherin Allah ya kai gare su baki daya قال الإمام أحمد يقول حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال محمد جعفر كمان في المدني البصري كنا وانت أكا في سنة غندر كنا سنة غندر أيضا وشيني وانا إمام الإمام أحمد da ma ka ce malamin shi sa mai gunda ko wani malam sufiya ne ko ya sa mai gunda saboda naci ne yake da shi wajen koyarwa Allah kuma cikin sarki ya musu rahama wa ɗaya. To shi kuma malam Gundar ya karɓo daga malam shi Shu'ba ibn Hajjaj. An kuma malam shi wannan Shu'ba shi yasa mai Gundar ɗin ba. Kun ga yayin riwaya da gare shi. An Amru ibn Murra shi kuma Shu'ba ibn Hajjaj ya karɓo daga malam Amru dan Murra. An Abi Bakhtari daga Abu Bakhtari an Abi Abdurrahman Sulami daga malam baban Abdurrahman Sulami an Ali shi ma yake daga Ali dan Abi Talib alaihi salam yace amincin Allah ya tabbata gare shi jama'a gaskiya game da haƙƙin Aliyu dan Abi Talib an samu masu zakewa kuma har ya kai su suka wuce gona da ni daga ciki akwai waɗanda suke kai tsaye batattu ne kamar rawa ina fata an gane daga ciki akwai waɗanda malaman ahlus sunna ba su ainihin wato yaki ce musu a daidai da suke a kai ba amma suna bayani akan cewa wannan irin kaunar da suka nuna wa Ali to ya wuce gona ne daga cikin ire-iren waɗannan bidiyoyi da suka samu shine aka samu wasu ma idan aka saka sunan Ali to sai dai su ce mishi alaihi salam ba daidai bane jama'a ina fata an gane saboda akwai wasu lafuzza da aka rinka amfani da su ga waɗanda suke annabawan Allah ne kadai ya tabbata shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai ya tabbata ne cikin annabawa sai amfani da irin wannan istilahi na addu'a akan su akwai waɗanda su kuma ya tabbata ana gaya wa sahabbai kamar yadda akwai wanda ake gaya wa sauran waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wanda dina taba wanda misali ko a ƙarƙashin wannan daukan wanda ake amfani da shi ga annabawa a baiwa wani sahabi to wuce ainihin wato gona ne ke wuce hajji ne zakewa ne ba daidai ba ne musamman aliyu shi ne fi shan irin waɗannan abubuwan bayan shi wasu ce karrama Allah wajen hagu wasu ce alaihi salam kamar yadda muka ji nan al-imam ibn kathir ya tsaya ya tattauna waɗannan abubuwa a cikin suratu al-ahzab daidai faɗin Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ke cewa a menene me aya ne a cikin suratul azab da ba na'am subhanallah ya shige mu yanzu nan a na cikin suratul azab ba Muhammad Rasulullahi ba azab ba ko na'am to shi ke nan mutum mun mata gaba da mun tuna shi ma an mata insha Allah a shayi karanta dai su suratul azab ibn kathir ya tattauna wannan matsala cewa ba a cewa aliyu alaihi salam ko karrama Allah waja kuma sai suka kirkiro wasu karyayi ga sunan mabambanta wai daga cikin abin da yasa ake ce mai karrama Allah wajahu saboda shi bai taɓa yi wa gunki sujada ba haka shi ma tun sanda mahaifiyar shi take ɗauke da shi a cikin shi wata rana ta taɓa zuwa za ta yi gunki sujada wai sai babban kare a ciki ina ba da Allah ku ji jariri ba jariri da koda ya fito za a iya bambance shi kawai abin nan ko amma ya bambance kare ta kasa yi sai da ya kai mai karrama Allah wa ta'ala duk wannan shi an shi ne jama'a shi an shi kuma na rafizanci Allah ya kiyaye so idan aka ce Ali ya ce radiyallahu anhu bas qawlu fatin Ali wancan magana da muka karanta Ali yace duk sanda na ba ku hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku karɓi wannan hadisin kai tsaye kar ku wadata shi ku ɗauke shi a matsayin abin shari'a sannan ku ɗauke shi a matsayin abin da zai kai ku ga tsoron Allah to ba magana ne wanda wai za ka tsaya kana tantama ka ɗauka ko kada ka ɗauka ba haka ake yi wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kadai ake yi wa haka amma duk maganar da ba na manzon Allah ba to ka tsaya ka kalli maganar da kyau sai in akwai dalilai da kara'in da zai sa ka ɗauke shi sannan za ka ɗauka in ba haka ba akwai maganganun sahabbai da yawa wanda a yanzu ba daidai bane ka ɗauke su kuma kowa ya zama sahabbai manzo Allah da kanshi ya shirye su ko to amma duk inda aka samu ga magana manzo Allah ga wani fatawa na wani sahabi duk da cewa bai ba ka dama ka taɓa mutuncin sahabin nan ba amma kuma a nan ba za ka ajiye manzo Allah ka ce za ka taɓa sahabi ba ballantana wani da ya biyo bayan kaga shi ya fi dacewa ma a yi watsi da maganar shi kenan ko mun fahimta jama'a أو نحوه كما كتب كتب من مدنا لإبي فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب الإمام ابن بطة يشي أبن لنا أم بتامه الله مدوكتين تركي يجسون مباشي دايا أكتم ونن باج من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني ومن ذن الله تيرا أنشم الله ثبت عليه لا وقضبت عليه باتباع سنتي كما نقطعتر na nuna ainihin wato mahimmanci da yake tabbatar da biyayya akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kisabu asali kuma suka bayyana mahimmancin bin gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muwafiqun kulluhu li kitabihi gaba ɗaya maganganun nan na baɗi sun yi daidai da littafin Allah ba inda suka saba so ko da abin da kai ji kai baka taba ji bane haka qur'ani ya faɗa ko da baka taba ji shi a qur'ani ba ba kuma da asarin abdullahi dan mas'ud ba ko san da yazo yake wa'azi ya kama cewa Allah ya tsine wa duk matar da take yin kari a gashin ta Allah ya tsine wa duk matar da take tsada wushiriya Allah ya tsine wa duk matar da take canza halittar Allah kun tuna matar da ta zo ta same shi yace na karanta littafin Allah daga bango zuwa bango amma ban ga inda Allah ya yi waɗannan tsinuwan ba me muka yi maka haka yi Abdullahi dan Mas'ud mun ji kana cewa ka ba ɗaya yace kin karanta littafin Allah ko tace kwarai na karanta shi kaf tun daga bangon farko har na ƙarshe yace to in kin karanta kin ga aya babu wani aya da za a ce babu wani hadisin manzo Allah da za a ce ya saba alqur'ani ta ba sai dai kawai in kai ne baka san wajibin da suka dace ba shine abin da Ibnu Battah yake cewa duk wani hadisin manzon Allah da gaji ya tabbata ko ya yi daidai da Qur'ani ina fatan jama'a an gane gashi sai yake cewa wa huwa tariqul khulafa'ir rashidin kuma wannan shine hanyar khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu al-a'immal al-mahdiyyi wanda suke shugabanni limamai kuma jagorori was sahaba hadda sahabbai baki ɗayan su kan wannan shine hanyar su na cewa duk abin da ya zo daga manzo Allah kawai shi suke aiki da shi wattabi'ina da waɗanda suka biyo bayan sahabbai wa alayhi kana salafu salih kuma akan wannan shine tsarin da magabata na kwarai suka rayu yin fuka haɗin musulmi na manya-manyan malaman fiqh na musulunci ka ce irin su Abu Hanifa irin su Imam Ahmad irin su Imam Malik da su Shafi'i da su Sufyan Thauri da su Auza'i da su Sa'id dan Musayyib dukkan su waɗannan manyan malamai wa hiya sabilul mu'minin allati man ittaba'a ghayraha wallahu Allahu ma tawalla wa asnabu jahannama wa sa'at masira wannan kuma shine tsari da tafarki da hanyar mu'minai wanda duk wanda ya kaucewa wannan hanya ya kaucewa wannan tsari to wallahu Allahu ma tawa shikenan Allah zai rabu da shi da hanyar da ya kawo kanshi ga hanyar annabi da sahabbai ga hanyar tabi'ai da manyan limamai da suka biyo baya ga hanyar bayan Allah mu'minai kai sai ka kauce wannan hanya to alƙawarin Allah zai gaskata akan duk wanda ya kauce shine nuwalli ma tawalla Allah ya ce sai mu saki mushi linzamin abin da ya kama amma ya gane cewa zai zo ya akauntun fa abin da yake mana zai zo ya samu aiki a wannan ranar shi kuma sai a yi sakamako daidai da aiki shi me ya sakamakon wa nusbihi jahannam sai a kai shi zuwa wutar jahannama Allah ka tsare shi da kanshi Allah da zai mishi wannan azaba da wutar jahannama sai ce wa sa'at masira Allah yake fir makoman mutum ya zama wutan jahannama shi Allah da ya halicci mutum ya halicci jahannama ya san bai dace a ce mutum ya koma jahannama eh fir da mutum da duk wanda ya koma wutan jahannama Allah ya kiyaye kuma me zai jawo mutum wannan shine sakin tafarkin magabata ka kama naka tafarki ko kuma abin da ka gamsu da shi Allah ubangiji ke roƙo ya tabbatar da mu akan bin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan da malami ya kawo wannan sai yake fa'ida sani a ahadukum hadisa jama'a daga yau ko daga yanzu ko daga lokacin da ka ƙara fahimtar waɗannan abubuwa duk sanda mutum ya ji wani hadisi har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da hancin Allah tabbata gare shi rawahu ulama wanda manyan malamai suka ruwaito wa tajja bi a'immal fuqala wannan hadisin aka samu manyan limamai waɗanda suke cikin hayyacinsu ba waɗanda suke da motsuwa a kwalansu ba ya ce fala yu aridu hu bi rahmi ce kada ka kuskura ka yi wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarnaki da wani ra'ayi ra'ayin nan naka ne ko ra'ayin wani dan girman Allah ku ji wannan magana da ma'ana Imam Ibn Bakka ya faɗe shi yau shekara kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka gabata amma kamar yadda muka fara faɗi tun daga farko farkon wannan babu in ba ku manta ba an muka ɗauko daga cikin maganganun wannan yaron nan na gidan abubakar ku ku ji irin yadda yake faɗa munanan maganganu akan hadisan manzo Allah kuma wai ji saboda ne ji saboda ra'ayin wasu ko ra'ayin wani dan me za a ce Imam Malik yayi magana wai yau sai a samu wasu mutane suna cewa abin maganar Malik a ɗauki ta hannu yace waye ce maka kai aiki da magana annabi wa ma ya tabbatar maka magana annabin ma gani abin da yake hatta da kuma mutum jirban abu ne haike suwa daga baki shi digita wallahi ma kala tir da irin wannan zance jama'a ina cewa wai hadisan manzon Allah da su Bukhari da Muslim da manya-manyan a'imma da Ibn Bakra yake shi ishara nan ku duba jama'a yace fa idza sami'a ahadukum haditha عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة الفقهاء فلا يعارضه برأي wanda manyan malamai suka rubuto a cikin musulunci jama'a aka kira su bukhari da muslim su aka bar musulunci kuma amma yace duk hadisan da su bukhari da muslim suka kwaso wai hadisai ne da shi imam malik suka zubar a gona saboda haka duk wanda ya ɗauko bukari yanzu ya ce wai zai karanto addini a ciki fatar da jama'a ne amma wanda ya ɗauki risala shi zai koya wa mutane addini har wasu yara suka koma suka same shi daga baya cewa to malam fa waɗannan maganganu fa da suke faɗi ba ba a fahimta ba sai ce to bari ya ƙara mishi shari a cikin shari ne wai sai suke tambayi to misali yanzu idan aka samu maganar irin suna abba suna su za a iya ɗauka a banza su mali sai ta ai kuna ba bai da fikin wani mazhabi yake da shi na fito bai tattara komai na fito ba ku ji fa jama'a ibn abba amma mali shi ya tattara komai na fito to ba zai yi a cikin ibn abba ba kun ga wannan akwai motsuwa ba a komai shi fa jama'a kuma wallahi akan bata yake idan ba a fito an gaya wa al'umma ba to ba shi da bambanci da irin su wannan Usman dan Abdulrahman da dinnan alwaqafi kun tuna ko haka za su zo da ruwan ahlus sunna da sifar su jama'a to ya rage waɗanda al-Imam Ibn Mubarak yake ishara cewa ya ishi la hal jihad ba jihad da na wannan zamanin sai su fito su ga mutane amma ba ka mutane suna nan su rubu da shi la siyama akan kujerar da yake zaune akai kujerar Abubakar Mahmud an ɗauka ilimi gado ne jama'a ilimi ba gado ba ne ilimi koya ake yi kuma wanda Allah madaukakin sarki ya so ya sanar da shi to ba daidai bane a ce ahlus sunna su zuba ido amma mutanen mu musamman yan kungiya da yake su ma yan uwan ɗaya ne ba wanda ka je ke warwaya wannan matsala su ba matsalar su bane matsalar su gashi ne za a ce albani ya zo a karantar da nisan da ya to za a ji duniyar nan da su yaran albani sun ce za su sallar juma'a karfe tara duk za ka ji malaman izara suna magana da yan jami'o'i da suka da suke da digirori duk za su zo suna magana ai wannan ba dini bane yana raba kan jama'a abinda ai tabbata daga annabi amma wannan gashi yana wannan zunubi duk a kowa ya gaba da shi haka al'amarin da ya wuce a wannan azumi da ya gabata sai da aka samu wasu suka yan yin magana daga nan makarantar mu ta darul hadisi tarabiya ko a nan din ko a wasu majalisin nasu sannan ba al'umma suka fara ji ashe akwai waɗanda za su wakilce su amma da kowa ya shiru kuma su da yake suna da dama ana saka miliyoyin sa inda kowa zai iya jin shi shine ana sawa a gidajen rediyo ana sawa a waje kaza ana sawa a waje kaza jama'a kun je wannan lokuta فإذا سمع أحدكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة الفقهاء فلا يعامله برحمة kada wanda ya an yi wato yi wa wannan sunnan fito na fito da ra'ayin wani wa hawa nafsi da san zuciya shi jama'a san zuciya yana daga cikin cuta mafi girma da yake samun zuciya shi yasa ku karanta alqur'ani da ma duk inda Allah ya magana son zuciya ko gaba ɗaya kwantani ne shi ake kaf ba inda aka yi son zuciya gaba ku ji inda Allah yake cewa afara'aita man ittaba ilahahu hawahu ne Allah yake man ittakhadha ko eh afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu sai Allah yake wa adallahu Allah ala ma ala jahili ala ilmi komai ilimin mutum jama'a ne saka zan zuciya ya lalace shi babu ba wai ilimi bane a ilimin wani ilimi na tsoron Allah ne in na tsoron Allah ne ko shine yake madalla amma in ka saka son zuciya a cikin ilimin ku duba shi kanshi manzo Allah ne Allah yake shi wala in tabata ahwa'ahum ba'da allati ja'aka min al-malaka min Allah wa ta'ala hatta kai kanka manzo Allah an ka bi son zuciyar wasu kai kanka in ka kirkiro son zuciya ka saka ba ka ba nisa wala tattabi al hawa fa yudillaka ku karanta qur'ani kafin shi cikin da kaji maganar son zuciya shine malam ibn rajab da yayin cikin ayi wato littafin shi na sharh arba'una hadith jami'i dulu da yazo yana magana game da wannan hadisi da yake cewa hatta yakuna hawa taba al-madi yace wannan da cikin dalilai da ta ba shi ne da aka ce mutum ya bi son zuciyar shi ya ce to alamun ma zai idan ta bari magana Allah ya sa jama'a mu fahimta saboda haka wannan hawa nan shine Allah yake cewa a duk wanda Allah mu dauke wa man yuka shuha nafsi tunda wani yana magana na ruwa ne amma shi ma yana da alaka da son zuciya to ba a ainihin wato sakin linzamin mutum ga son zuciyar shi gaba ana sakin linzami ne ga abin da ya zo a Qur'ani da suna da mafarkar sa shi yasa ka zama ba ka da ra'ayi sai ra'ayin da ya tabbata daga annabi shi ne ra'ayin ka Allah ya sa mu dace da shi yake duk wanda ya kiyaye da yi haka ba idan kuma mutum ya yi sai yake fa yusibahu ma tu'adu Allahu azza wa jalla idan mutum ko ya kuskura yawa sunna manzo Allah ko na fito ya bi kan zuciyar shi to abinda Allah ya mishi alƙawari zai same shi menene wannan fa innahu qala ta'ala Allah ba ku san shi cewa yake falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri waɗanda suke saba umarnin manzon Allah fa su yi a hankali su kiyayi abin da zai biyo baya daga cikin abin da zai biyo baya tun daga nan duniya an tusiba mu fitna za su iya zama wa kafirai aw yusiba kuma azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya kafi shi wannan shine tafsirin wannan aya mun ji shi kan baya ko gashi shi da kai sai ce wa hattadri mal fitna huna aw hamuna ko ka san menene ake nufi da fitna a cikin wannan aya sai ce hiya wallahi shirk na rantsi da Allah shine shirka billahi azim shirka da Allah shi ake ji maka su saboda saboda saba umarnin manzon Allah saboda ganin cewa maganar manzon Allah ke yi ta a daga ido a kalle shi ba sai maganar wani da wani sai ce wal kufru ba'da iman kuma kafirci ne bayan imani ya tabbata kayi imanin a farko to amma kuma ya warware fa inna Allah azza wa jalla qala yace domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna yana kawo dalilai da suke karfafa cewa kalmar fitina a can shirka ne da kafirci yace ga wani waje ma a cikin alqur'ani Allah na cewa ku yaƙe su a kenan kafirai sai Allah yake har sai an kai matakin da la takuna fitna babu sauran kafirci sai ake nufi da fitna yaqulu yace abinda Allah ke cewa a nan shine hatta la yakuna shirk fa innahu qala ta'ala har sai in ya kasance babu sauran kurkushin shirka domin a wani wajen Allah na kuma cewa wa qutuluhum haythu takiftum duk inda kuka haɗu da shi kuka haɗu da su to ku kashe su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum sannan duk inda kuma kuka samu dama ku fitar da su a ainihin wato garurukan su irin yadda su ma suka fitar da ku a lokacin da kuke a garin wal fitnatu ashaddu min al qatl ai laifin kafirci ya kuma kisan da aka ce ku yi na kuna nukuta da rida ga wata sabuwar matsala kuma ka san yana daga cikin propaganda da yake yi a duniya a yau shine ana ainihin kokarin sukan musulunci da cewa musulunci addini ne da aka yada shi ta hanyar zubar da shi this is inhuman a bakin su can ba wannan bai dace da dan adamtaka ba a ce dan adam sai an zubar da jini za a wani addini ina tausayi ina haƙƙin dan adam ba haka ake cewa ba kuma waɗanda suke yan boko da jahilai a cikin musulunci sai su rika supporting wannan kuma a rika buga musu misalai a ce ku duba a duniya a yau a ina ne inda za ku je ku ga ake rikici ake kashe-kashe ake zubar da jini sai a ta faɗin kasa san mutum ta ce Siriya ne, Libya ne, Iran ne, wane ne ne, wane ne ne, Najeriya ne ko, Maiduguri ne, asalin inda ake karatu Qur'ani. Duk sai a dinga fama da rai, sai ka ga sai ka ga wani musulun ma yana kyaman kanshi a matsayin shi na musulmi. Yana cewa I regret being a Muslim fa inna lillahi wa wai shi yayi nadama da ya samu kanshi a matsayin musulmi. Na, a duba abin da yake faruwa na tarihin musulunci lallai babu shakka an yi jihadi kafin musulunci ya tabbata an fahimta ko a wannan jihadi ko da aka yi an zubar da jini ne amma inda za a ajali sai a fara duba what led to jihad me ya kai ga jihadi tukuna shin zuwan manzon Allah ke nan ranar farko kawai sai zaro ta koyi ba da kashe kashe ta haka aka yi ba manzon Allah da ya taso me Allah yake faɗi وأنذر عشيرتك الأقربين kai musu wa'azi ne ka jawo hankalinsu ne abin da annabi yake nan annabi bai taɓa daga ido ya hararu wani ba ballantana ya gaya mishi magana ballantana ya faɗa shi hasali ma shi ake duka hasali ma wanda ya ce zai imani da shi za a kama a kullu wa yamku bika alladina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka matakan kenan duk inda makiya addinin Allah take suka ga kai ka ce za ka addinin Allah za su kokarin su kama ka su kuri saboda su suke da karfin gwamnati su ne suke da ainihin wato sarauta su suke da gidajen kurkuku su suke da komai to matakin su kenan na farko za su kama ka su kuri idan suka ga hakan ba zai yi ba sai su kai ga mataki na gaba su yi kuri duka sai a ce ba kore ka a ƙasar ai dama ɗan baki ai haurowa ne ai ba ma garin su bane to a kore shi to wanda yake ɗan garin su ma an kore shi شين النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ba wanda aka taba mai wannan shaida duk inda ka ji mutum yake to da gogoro to bai san ya ga asalin ba amma shi manzo Allah yake wa anta illu karin naku wa walidun wa ma walada duka kai dan maka ne amma me yasa ina kabari shi ina madina me yasa an kore shi a garin to balle kana kai ba abin da ba za a ce maka ba saboda haka in dai addinin za ka yi ta shirya wannan shine gadan annabawa a dole ma wasu kan an jago waɗannan su ne abin da ba ka gada nan ai bakin ba daɗin bane kawai ko mun fahimta sannan ne auliya su duka idan suka ga wannan ma ta fassara sai a ɗau mataki na ƙarshe shine a kashe ka Allah ya ce wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin to kun ga abin da aka yi manzon Allah ke ba amma duk wannan tarihi yanzu ba za a gobe shi ba tsakani da Allah daidai ne a ce ka zuba ido ana kulle ka ana dukan ka ana korar ka ana kyarar ka wani ma saboda walakanci wucewa ka zo kai kawai sai ya tsinda gidan duk ba ta ƙare ba sai kuma aka biyo ka har inda ka gudu ka yi gudun hijira ba za ka ji a ji a ƙara karɓi shi a wajen yanzu sai ka ce a bari in kare kaina iyayi na sai a ce wai yanzu kai da kace za ka kare kanka kai ne ke me yasa ba za ka haka ba ka a kashe ka abin da ake cewa ke ba kuma abin da jihadi ne ba yake islamin ke nan jihadi dama mataki shi na farko ba wai yake da a da'awa kiran al'umma ne hatta ma in za a tsaye da irin wanda za a yi ko gudan ko sai an kai an kai wani mataki matakin da shari'a ta nuna cewa to a nan za ku iya ka fitowa ku kare kan to shine sai Allah ya kusa sai ce to irin wannan lokaci da ka zo suka kure ka ka ɗauki matakin kare kai in ta kai kamata zubar da shi to wannan zubar da jinin ai bai kai laifin kafinci da aka yi wa Allah wal fitnatu ashaddu min al-qatl ai shirka da kafirci ya fi tsanani fiye da kisa don ku duba Allah da ya halice ka sai ya ce ka bauta mushi sai ka ce ba za a bauta maka din ba ga abin da ni na zaɓa zan bautawa wannan laifin da ya girma ba jama'a ɗaya ne ka haife shi sai ya ce to shi ba zai girmama ka ba ga wani can a bakin titi shi zai yana girmamawa sai kuma jiki ya ganka ya harare ka ya zazzage ka ya wuce za ka gane shi kin da za ka falla mai kafa ka gane kai ka haife shi ko ba haka bane jama'a to a irin wannan suka ce ai balla kafan nan ya fi cancin da yake ne mai yanzu to shine wal fitnatu ashaddu min al qatl to ku daina bari ana tsorata ku ana cewa ai ko addinin ku na kisa ne har ma za ku je ku ji fastoci a cikin cocinan abin da suke sakawa waɗanda ba su san musulunci ba kenan ai wani musulmai na cewa the more you kill the more you go to hell su addinin su kawai na kisa ne babu ganin kaza sai da girista yake babu ganin sai da girista yake shi wawa jahili shi kuma sai ya dauka haka Allah ya kiyaye to kun dai ji jama'a abinda fitina yake nufi a nan shi ne shirka da Allah Allah kuma ta kun sanke yake cewa ya kulu Allah na cewa ashirku billah ashaddu min qatlikum lahum shirka da Allah ya fi tsanani fiye da kisan su da kuke yi ثم قال عز وجل أن الله مدركين سيكي سوى ومن يشاكك الرسول سيرفي لو أن الآية duk wanda ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fito na fito annabi ya faɗa ya ce shi ma zai faɗa annabi ya bada doka ya ce shi ma yana da doka shine shiqa na manzon Allah da min ba'd ma tabayyana lahu huda bayan shiriya kuma ya bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai ya kama hanyar da ba na mu'minai ba to abin tambaya su wane ne mu'minan farko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne imanin da yake da kan duk wanda ba su ba to Allah yake bukatar ya cika mai hakkin shi amma su kam ya tabbata imani shi dan Allah ne shi da shi Allah ya ce Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يا يجد إيمانه يا الله يتبت بإيمانه to amma duk wanda zai biyo daga baya cewa Allah ya yi wallazi na tabahuhum bi ihsani to kai kana da yakin ka bi su da ihsani sai da ci gaba da wannan Allah to shi kaga da Allah ya ce wa yattabi ghayra sabili mu'mini ya kama hanyar da wani mu'mini ba shine duk wanda ya saki hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu Allah ya ce ga sakamakon irin wannan nuwallihi ma tawalla za mu sakin mashi mu jibintar mashi al'amari shi ga inda ya bisa ya je zai zo ya ce Allah inna la inna rabbaka la bil mirsad zai zo ya haɗu da Allah mu wani ma da wannan za mu jibintar da shi abin da ya zaɓa wa kanshi wa nuslihi jahannama amma kuma da sannu za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira fir makoman dan adam ya zama cikin wutar jahannama daga ƙarshe sai Imam Ibn Wata yake a'adana Allah wa iyyakum min hadhihi al-ahwal wa faqana wa iyyakum min salihi al-a'mal Allah ko da kin sarki muke roƙo ya kare mu daga irin waɗannan rudani da shigo duniya na aƙidu da da'awowi mabambanta da suke kawar da mutane daga kan hanya sannan Allah ya dakatar da mu ga ayyuka kyawawa wannan shine addu'a bayan Allah ko da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yawa mun kyautar da ke ko Allah ubangiji yake roƙo da ainihin wato karba da jama'a wannan shi ne karshen wannan fafi sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu shiga baji na gaba a inda kuma za mu ji wani sabon faifai al-Imam Ibn Battah kenan wato duk inda ka shiga a littafin sai ka ji shi kanshi ya isa nukuta mai zaman kanshi nan kuma zai zo ya mana bayani game da mahimmancin yanzu dai ka ji an an yi maka sefi ko eh ashraful masalik din kenan sunan littafin akai irshadus salik ila ashraful masalik a shiryar da kai da kake kokarin gano hanyar da baka bauta wa Allah wace hanya ce mafi daukaka to ga hanyar to kama shi yanzu an seta ka yanzu kuma ake son ka gane cewa to shi addinin nan ba addini ne da ake son ku yi shi a bisa yadda Allah ya ce ba a bisa son zuciyar ba a ƙarƙashin wannan ka yi ƙoƙari ka kasance tare da ɗan uwanka musulmai shi ne wajabcin lazimtar jama'a za mu zo mu ji ne ma'anin jama'a su waye jama'a kuma me ya haɗarin mutum ya fandare ya saki inda al'ummar musulmi suke sai ya kama wata hanyar daban shine babu da zamu ga insha Allah ba da yake gaba Allah muke roƙo ya karba mana Allah muke roƙo za mu sa insha Allah kuma ya dace da sai mu dauko littafin sharhin wasiya da ba eh ba ku kware ai ma amma gama ba sun kare kware ne akwai wasu da aka yi da baya baya su an dan kara musu amma gaskiya wannan dan har an gama ina jin kokarin aikin lamination din shi ake insha Allah ga ma ɗaya da gaske da aka aka bada su ya yi shi har babin gaba ma sha in Allah ya za mu zuci Allah ya kai mu da rai to shirin wasiya da ma muna cikin inda ma da yake bayani game da tauhidul uluhiyya ko a cikin mukaddimar shi kafin ka bane shi kafin mu shiga cikin shirin littafin to sai ya zo daidai gaba da yake cewa idza qala qalilu kun san ba kuma da ba yayi bayani game da abin da ake yi da tauhidul uluhiyya shine tauhidin da yake bayyana asalin bautuwan ka zuwa ga Allah kuma ta ce bautuwa yana bayyana ne a cikin lokuta guda biyu sai ke almahabba kauna da kuma girmamawa an fahimta ko kauna da kake yi wa Allah shi zai sa idan Allah ya ce ina son kai kaza sai ka ji kayi shi saboda kaunar Allah girman Allah kuma da zaka gani shi zai sa Allah ya ce kada ka yi kaza sai ka girman shi da tsoron shi sai ka yi to dama inda imani yake kenan bainal lahaw wa raja tsakanin tsoro da kuma sare da rahman Allah to idan ya kasance ka amince cewa lalle Allah shi ya cancanta abautawa kuma babu wani abun bauta da sai shi to amma kuma kai fa ka ji ana bautawa wasu abubuwa to yaya ne sai baka gane ba shine yake cewa idza qala qa'il kayfa tuqirunaha ma'a anna Allah ta'ala yuthbitu uluhiyyata ghayri ya za ku tabbatar cewa Allah kadai ake bautawa bayan mu gashi muna ganin akwai abubuwa da yawa da ake bautawa kuma bayan Allah suwana suna bautawa shehi suwana suna bautawa gumaka suwana suna bautawa ga abubuwan bauta da yawa mislu qawlihi ta'ala kamar ma inda Allah da kanshi yake faɗi a cikin Alƙur'ani cewa wala tad'u ma Allah ilahan aha kada ka ɗauki wani abun bauta ka haɗa da Allah ashe kenan wannan aya yana nuna akwai wani abun bauta shi yasa Allah yake kada ka ɗauke shi ka haɗa da Allah ko kuma inda kamar misali ne miji da mata sai ki cewa ina haɗa ki da Allah kar ki ƙara tunanin wani a matsayin mijinki ko ma bayan ni kenan yana sane da cewa ko wasu mazajen da za su dauko wannan matsayi ke yasa yake maka gargadin to ku kuma kun ce ba abun bauta sai Allah kun gane abun da yake tambaya ko sai yake wa mithlu qawli da kuma faɗin Allah da Allah ke cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi duk wanda ya kirayi wani abun bauta kuma bayan Allah ba shi da dalilin yin haka kenan wannan ma yana nuna shi akwai yiwuwar wani abin bautar kenan ba Allah ba kawai ومثل قوله تكون مثال فن الله لأن كشوا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء abubuwan duk da suka bauta wa kuma bayan Allah ba su amfana da su da komai ba kenan wannan aya ya nuna ashe akwai wasu abubuwan bautan banda Allah ila gai da zalika min al-ayat yake har zuwa misalan irin waɗannan ayoyi da suke ƙara tabbatar da cewa akwai wasu abubuwan bautar كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله وأكرمك الله يا ذاك تبتم من دوانا مكانا cewa ga wasu abubuwan Allah ya tabbatar ana bautan su ko kuma kun ce babu abin bautawa sai Allah kaɗai to ba mu gane ba in za a samu wanda ya gaza fahimta wani amsa za ka bashi قال يجب الجواب جاء غريب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة duk abin da kaga ake bauta wa kuma bayan Allah ko da ya tabbata an bauta mishi ba to shi abin bauta na ƙarya ne ba na gaskiya ba ne to kun fahimta shi ne wancan misali da muka yi a ce mace ce take ikirarin ai mazajenta guda biyu kuma duk na aure to ƙarya ne dole ɗaya ne na aure ɗaya kuma dai ko ku jama'a yawa amma ba zai yi a ce duka guda biyu da gaske ne na mazajenta ne na aure ba a ƙarƙashin wannan idan aka ce Allah shi kaɗai ne abin bauta to duk abin da aka bautawa wannan abin ƙarya ne ko an kira shi da ila na ƙarya ne ba da gaske ba kun fahimta ko sai yake cewa mujarrab tasmiya kawai ne ne ne an sa mun sunan ne kawai amma da shakka ba in ji illa asma'u sammaytuha antum wa abakum ga yana ma Allah ya ce Qur'ani ko Allah ya ce waɗannan abubuwan da kuke kira kuma bayan Allah sunaye ne kawai kuka samu ko kuka kirkiri sunayen ba suna ne na gaskiya ba da ku da iyayenku ma an zama ba ku ya bin sulfa Allah bai saukar da dalili yin hakan ba jama'a an fahimta ko fa uluhiyatiha batila saboda haka ce musu abun bauta kai ya ne kawai ba gaskiya ba وهي وإن قبلت وتألها إليها من ضل yace ko da kuwa an bauta mishi kuma an mai da shi Allah to wanda ya haka da yake shi ne fatacce to ya yi haka ne a bisa zalunci ba a bisa cancanta ba fa inna ha laysat ahlan bi an tu'bat shi wannan abu da ya cancanci a bauta mishi ba fa hiya alihatun ma'buda kaga ya zama wasu abubuwa kenan da aka allantar da su sai kuma ake bauta musu lakinnaha alihatun batila sai dai abun bauta ne amma na ƙarya gashi sai karbi kake ba da ayar Allah ke cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq ai yadda al'amari ne Allah shine kadai abun bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil duk abin da ake bautawa ko ma bayan Allah to wannan ƙarya ne ruso ne kawai jama'a an fahimta sai yake wa hadha da'an min alwan tauhid لا يجهد بما ولا ينكره ما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام kun ga waɗannan nau'uka guda biyu na tauhidi da muka ambata din nan na farko shine tauhidul rububiyya kun tuna na biyu tauhidul ibada shine tauhidul rububiyya yace to waɗannan nau'ukan guda biyu duk wanda ya yarda da Allah baya jayayya a kansu shine duk wanda yake yana musulunci wa yake bautawa Allah wa ya halice ka zai ce Allah kaga ba in dai musulmi ne baya baya inkarin wannan to amma ina yake samun matsala sai ce laki لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية saboda shi Allah madaukakin sarki shi kadai ne ake kadaita shi wajen arrabu kasantuwar shi Allah mai mulki da umarni da halitta wal mulkiya da kuma Allah wanda ya cancanci abota mushi abu umarni shi a nisanci abubuwan da ya hana lakin hafala ma ba'da anna min an-nas man yad'a uluhiyya ahad min al-bashar yace sai dai an samu wasu da suka dawo daga baya suna da'awan akwai wasu abubuwan da ya cancanta abota musu daga cikin halittu ka gulatul rafiza masalan kun ga sai buga misali yace kamar waɗanda suka wuce gona da iri da cikin yan shiya sai da suka mai da aliyu Allah jama'a suna cewa huwa huwa la ilaha illa huwa suna nufin aliyu Allah ne ina fata jama'a gani shi yasa malamai suka je suka gaggano ire-iren su da dama har da waɗanda suke da riwayoyin hadisai kan mukaddima imam muslim ko tare da shari da malam ali adam a cikin yake kawo misalai ire-iren waɗanda suke cewa ai ko da suke ganin yanzu babu ali ai akwai raja shi ne aƙida nan nasu ta cewa ali ba mutu a zai dawo kuma ko da a ce aliyu kun ce ya mutu su ba za su yadda ya mutu ba kai ba ma cewa ba ko da za ku rika ganin kuna kawo kawunan aliyu har su dubu saba'in sun san duk ƙarya ne ba mutuwa ne ba ku ne kuke ganin kawai ya mutu ina fata an gane to kaga ɗan shi'a sun ɗauki wani halitta ɗan adam a matsayin Allah ko alladina yaquluna inna aliyan ila wadanda suke cewa ai aliyu ma Allah ne kama sana a zaihi abdullahi bin saba amma wanda ya gudu da wannan akida sun sani ko ba sani ba shine wani tsohon bayan gudu wanda ake cewa abdullahi dan saba al-yahudi haihu da na ali bin abi talib radiyallahu anhu shi ya fara zuwa wajen ali dan abi talib sai cewa ali wa qala lahu anta allah haqqa kai ne allah hakikanin allah lakin Abdullahi bin Saba aslu ya kuɗi. Sai dai wannan Abdullahi dan Saba din nan asalin shi ba ba Yahudi. Da kana dinin Islam bi da'awar tashayyu'i bi ali baiti. Da yazo shi ga musulunci sai yazo da da'awar cewa ai shi kaunan ahlul baiti ne. To daga wannan kaunan shikenan sai juye sai koma ainihin wato Allah ta da Allah ya kiyaye. yusida ala ahli islam dini saboda ya rusa wa musulmai addini kuma za a iya cewa ya kai ga farkon nashi dan gashi bayan how many centuries back shekaru ɗaruruka nawa baya har yau kuma ana samun masu motsawa da suna addini shiya da kuma irin waɗannan addini da ba har jiya aka ce wasu masu zuwa sun yi zanga-zanga ne ko wai da suna ƙara tabbatar da su ɗan shi Allah ne ba kaga kenan ya cimma manufan tashi Allah ya tsaye kama fara shi da Islam dunya kuma da babban malami ibn dunya Allah ya maka shi rahimahullahu yake cewa wa qala inna hadha sana'a kama fara bulu shi ne dakala dinin nasara irin abin da Abdullah dan saba al-Yahudi ne ko irin abin da bulu shi a addinin kiristanci kowa ya san kisan bulu malam ya sha ba da labarai game da bulu ko da baka taba karantawa ba cewa wani ne ya zo shi ma bakon haure ne da ake cewa ko sai ya shigo addinin kiristoci amma asalin shi ba yahudi dama yahudi dama haka Allah ya saka kawo su manufan su lalata addinin Allah kawai ina fata an gane walan da ba ka yahudi walan da fara hatta ta tabi a millatan su manufan su kawai su lalata mutumin kirki ba haka ba yahudi haka Allah ya tabbata su tun day one ba har kuma duniya ta kai saboda idan suka ga wasu masu addinin kwarai sai su samu wani wakili daga cikin su sai su ce ya je fadda samu ya shiga cikin su kamar da gaske ke to daga nan sai suka ɗauko wasu aƙidu na kwata sai suka saka musu ɗaya bayan ɗaya duk yadda wasu suka gani wasu sai sun abin da yake faruwa kenan sai sa a duk wani tafiya na musulmai da ma sai sun rinka zama wa ala wa yake shigo musu wa ake aiko musu amma da ke da dama muna gabaluwa ana zaune kawai sai a ga wani ya fito kuma sai ya rike gaba gaba kuma sai ga ana gudu da mu wai ana ganin shiriya ya kawo shi wani tsohon bai wuce ne kawai ba mu gaba kafin kai wata wata sai ku ga ya riga ya zaftare ni ba al'ummar ku an samu matsala to lazimi ya zama al'ummar musulmi suna cikin wato jiya a kala suna a farke suna dube kamar da malai yake cewa bacci za a rage da ido daya ba da haka ba da ma ku dubi irin waɗanda suka je suka ɗauko jakon boko haram a kasan nan malam da ya ji ya hango nan da nan sai ya mutu na musu aji sai suka zama irrelevant wasu ma ko sunayen su aka faɗa yanzu ba a san su ba amma aƙidar suka ɗauko kwangilan shi gadan gadan kuma suka zo suka fara yaɗa shi da karfin su amma da yake Allah ya alƙawarin zai taimaki waɗanda suke a da nan tsoron nan ba a mai nasuwa Allah zai taimaki waɗanda suke taimako a cikin shi sai Allah sai bai tasiri ba rannan wani ya zo yana wani makaranta kamar da ya ma a Abuja ko School of War makaranta ne na yaƙi ya kai da matakin ma yana PhD shi abin da yake yana bincike ne a kowane bangaren duniya in ya samu game da duk inda ake wani rikici na addini me yake cewa zuwa da shi wane ne shi da kashi yake ba labarin cewa ya tun wancan lokacin kafin a yi cases na Muhammad Yusuf din nan ya je a lokacin lokacin yana Masar ya je ya zauna shi yi maganganu da dama to shine wannan kuma musamman rikicin yan shi nan da ya faru a nan Zaria da kuma rikici da ake a kudancin Katsina shine abin da ya zo yana PhD din shi ne akan waɗannan da yake zai da sakin shi ko ya aka yi aka yi akwai wanda muke tare da shi ne abokin shi ne shi ne ya haɗa shi ne mun kusa kwana uku muna nan tare da shi har nan da hadisi muka zo to daga cikin tambayoyin da yake mishi shi yayi mamaki irin yadda guguwar boko haram ta taso kuma ta rinka cin matasa musamman masu san addini kuma yanzu ya ga zariya akwai irin waɗannan matasan me yasa abin da tasiri a zariya ba wallahi yayi mamaki wannan al'amari to annan ne sai na bashi dan takaitaccen bayani game da malam Muhammad Awwal Adam Albani na mu Allah ya gafarta mishi da kuma irin yadda ya asusa da awai kuma ya sa ya kasa ya tsaye ya raka ya jira har sai da Allah ya tabbata mishi da manufanci alherin Allah ya kai da shi to shi ne wannan abu ya daure mishi da cewa wani irin mutum ne mutumin nan kuwa ya aka yi zama abubuwa dan yi din nan ma daga dan maganganun da na iya tunawa ko nake iya daga bakin malam da na gajiya mishi yayi mamaki ya ce wallahi shi ya zauna da Muhammad bin ya tabbatar da abubuwan da suke faɗin nan haka ne har da ƙari sai ya ce amma ya aka yi ya yi mamaki shi ya je mai duguri ya zauna sosai duk kafin a waɗannan abubuwa daga cikin wuraren da ya ce ya je iran na to sai kuma matsala na biyu da ya zo kan na yan shi'a cewa me yasa a cikin musulunci ake kyamar yan shi'a ne sai na ce ai matsalar aƙida ne musulunci yana da aƙida shi wanda shi ke son kowa ya tabbata a kai to ba wai kawai dan ka kira sunan ka musulunci ke ba to su waɗannan wannan aƙidan suka zo suke zuwa ga musulunci yace ya tabbatar da wannan magana sai nace ya kai tabbatar yace wallahi da yake Iran ya sauka a Tehran yace in suka shiga aji suna karatu suna lafiya da abubuwa yace daga cikin abin da yake bashi mamaki duk da shi ba wai karatu yana addini ba amma ne yayi sa iya shi musulmai ne asalin shi dan auci yace akwai wani gari a gare ko wani ne babu wani kirista ko daya kawai duk musulmai ne amma iyayen shi sun bar wannan garin suka je suka zauna a inugu sai na ce ba ai ma na zauna a inugu sai ya gama maki a shahide sai yake cewa da ya fara tasowa ya gane cewa garin nan to ba nan ne asalin su ba kuma ya kai ga za su iya rasa addinin da suka baro na asali shi ba ba wai kawai don ya san daidai ne ko ba daidai ba ne ya ce sai da ya san yadda ya yi sanadiyar su koma asalin su shine har ya fara samun orientation na musulunci to sai ce da suka je wannan kasa ta Haran in suka shiga yake daga cikin abin da ya lura shi gaba ɗaya yin yadda musulmai ke cikin hayyaci na abin da ya shafa al'amarin sallah ya ga ba wannan hayyacin a cikin su gaba ɗaya in suka shiga lakta tun da zaɓe ce sai a kai magriba ba malamin ba ba kuɗa daban ba ba wanda zai ce lokacin sallah ba yace amma za a fita a je a shakata kuma a dawo a ci gaba yace to in yana gaya wa wasu da shi ya labarin sallah yace da Allah kai da kawai yace sai gani an ya wadannan musulunci nasu da gaskiya ne kuwa ko kun fahimta jama'a to abin da yasa na kawo wadannan maganganun shi ne ku duba irin yadda ya kai ga wato waɗanda ma ya zan suna kokarin bincike ne amma kuma a cikin hayyaci suna iya gano menene ne ne ne ba daidai ba ina ga wanda shi kullum kwana yake yana tashi a kankanin da irin da ta hannu na asibi na hadisai na tafsiri da qur'ani da wani da wani ai ba wanda zai kai shi basira ko mun fahimta da ma Allah mu da kun kake da kake saboda haka yahudawa da bi'a suke a kowane yanayi sai su duba wani kafa kuma mutane suka taso suke son su yi abin da ya kamata na addini kuma yahudawa nan fa ana ce yahudawa ku daina tunanin za ku gansu sun zo da farin fata da da da hulansu nan na kalma a cikin irin ku akwai yahudawa su za a turo muku wallahi da su za a turo muku Allah ya sa duk mala ya wayar da mu akan irin waɗannan dai shi kuma ya samu waɗannan experience ne yahudawa nan aka tura musu shi ma su gwamnawa ne da su masu matsayiwa ne da kuma masu matsayiwa ne duk ba yan jawo ne suka rikirki ta wa ahlus sunna da safa ba kasan nan ba ba su suka raba kan kungiyar izala ba to an gaya muku sun fasa aikin su ne a yau har su da kuke cewa ku salafiyya ne ku yan daru hadisi ne ku wane duk za su turo musu za su turo musu wakilan su ya rage ku kuna kan tafarkin da manhajin sai ku yi nazari sai ku takabar in ko ba haka ba wallahi haka za su fitar da kanku ba dan kun kai sahabban manzon Allah imani ne kun kai almajiran su waɗanda ake cewa alhamdulillah taba un bisani amma ku ne da dan saba hajjar ku suka shiga cikin su kuma suka fitar da kansu a zamanin ka bai ne ba da waɗannan abubuwa dan gashi kai Aliyu ya zai samu yana zuwa sai ce anta kai Aliyu to kai ne Allah Allah kuma na gaskiya aka yi gaya wa Aliyu ba sahabi ba ne to waɗanda suka bi shi ba ƴaƴan sahabban bane da almajiran su ba to sai mu kawai muna ganin dan muna shiga cikin daula ne sai mu ga muna cikin aminci a'a sai mun tsaya mun riƙe wato asali da kuma manhaji Allah ya saki ka kare saboda haka sai yake ce mishi a ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yake cewa inna hadha sana'a kama sana'a guri ina da hada dinin nasara aikin da Abdullahi dan Saba al-Yahudi ya aikata irin yadda bulus ya yi wa kiristoci ne kamar yadda muke cewa shi ma ya shigo ne yake cewa ya tuba ya bar yahudanci haka wannan ma dan Saba al-Yahudi yace shi ma ya tuba ya bar yahudanci ya shigo musulunci kafin su ankara sai yace to ai annabi Isa ma da kuke ce mai annabi ai Allah ne shine ku ganewa to shine sai da dan Saba yace ai aliyu da kuke gani shi ma ba komai bane Allah ne shi kenan Allah yake da yufi da dinin nasara saboda ya rugurgu da addinin nasara to haka shi ba wanda ya zo ya kawo shi a cikin addinin musulunci sai dai shi musulunci ne yana da wato immunity daga Allah madaukakin sarki Allah da kanshi ya alƙawarin sai ya kara addini ha ne eh mutum nuru yawa Allah sai ya cika ko walau kan ya kafiri na ko kafiri baya alƙawarin Allah ne shi ne kada abu da yake tafiyar da addini amma su da kirkirce zai ba ka fitar da kashi Allah ya yi wannan magana ne kuma jini yana da cikin mutum ta kawo shi mare ce haɗa rajul abdullahi bin saba kun ga wannan mutum mai suna abdullahi dan saba qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu anta allah haqqa yace wa Ali dan Abi Talib lalle kai ne Allah na gaskiya wa Ali ibn Abi Talib la yarda shi Ali da ya gaya haka ya san kai yayi ki shi ba Allah ne ba anna ahadan yanzilu fawqa manzilatil fawqa manzilatil huwa hatta innahu radiyallahu anhu من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة علي شيء كيش ya san ba wani mutum da zai iya zuwa ya bashi wannan matsayi na annabtaka saboda saboda yadda yake a farke yana nan a cikin hayyacin shi ina fata an fahimta don kun san wasu mabiyan su ne suke kai su su baro su ku dubi irin shi nan da yankun na jama'a da damar mabiyan su ya zo ce musu ba to ai kai ma ka isa kuce eh daga ce eh shi ke sai ya dauka wala jama'a shi ne irin abin da da ta'azar a kai yawan kuɗi irin yadda ake ustazai yau jahilan anguwar ko zuwa su mai kuma ake ma ba ta iya tafi shi ke da gaske da shi mana ba ta wani ma yana yi wa sai dai gobe mu gwada mutum shi ke na shi ma ta zama da mutum ko kun fahimta ko kaga zuwa suka kai suka baro su mabiyar su to ali shi da yake Allah ya sa yana afke sannan da tsoron Allah shi sannan da tsantseni sannan da adalci sannan da lura waɗannan dalilan suka taimaka mishi da ya zo kan mimbari a ƙasar kufa inda ya kafa a capital din ko yake cewa khairu hadhihi umma ba'da nabiyha Abu Bakr aw Abu Bakr yake jama'a ku saurara ba ba wanda zai iya tunzura ni har in tunzura a cikin wannan al'umma kamu bayan annabinta to ba wanda ya kai Abu Bakr daraja saboda haka hatta ni din nan ma ban kai shi ba bayan abubakar fa sai ce sun ba kuma sannan sai uba shi kai da aliyu da waɗannan dabbobin zamani suke cewa wai shi suke fighting for shi ya yarda cewa abubakar da umar sun kai shi to kamar an ta kai waye jama'a an gane ko yu'linu zalika fil kutuba yana bayyana wannan magana a mimbarin kutuba guda kowa ya san dan kuma wuri ne da ake ake voicing out akan mimbari wa kad tawatara nakala anhu bidalika radiyallahu anhu mana yake maganganu ko sun yawaita da aka nakalto daga Ali game da fadin irin waɗannan maganganu radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda wallahi yaqulu hakala wa yushiru bil fadli li ahli min al bashari kayfa yarda yaqulu lahu qa'il anta Allah dan Allah jama'a wanda yake fadin irin wannan magana kuma yake yarda cewa a cikin mutane ma ko da suka fi shi daraja da falala da ilimi da komai ya za a yi a ce kuma waya za a ɗauke shi a kai shi matsayin Allah a ce innaka anta Allah kuma ya yarda ko kun gane misali da wani yake bugawa sai yake wai haza saboda wannan afdar ashbaha ta'jiran ya gargaɗe su ya tsoratar da su matukan tsoratarwa a marabin a haji a fahaddar ya sa aka je aka haka rani aka cika shi da itace aka kunna mashi ta sun mamuli a kafa ba aka zuba itace wa ƙuƙiyar sai sa aka canta mai wuta sun ma a tafi haula sai sai a tattaro mashi waɗannan saba'awa ɗin nan ‘ya'yan abdullahi da saba a yahudi da aka tattaro mai faka zama hun ilahi wa a haraka biha ya ce to kun ga wannan mugunyan aƙida nan da kuka ɗauko ko je ku jawo a kan shi dan ƙararrafa suke faɗi ba a takai ba jama'a ƙararrafa suke faɗi a lokacin ne ya rera wannan shahararren waƙan nan nashi ga wannan famannan shi kamba ya ce falamma ra'aitu amra amran munkara ajadu nani wa da'awtu kamba sai sai nake a haka min rani a cika shi da idaje a kyafta min wuta aka zuba su wuta ya kama da dangana sai ya yi fare da ke ku kike ce mun Allah to addinin nan ba daidai bane aqidar nan ba ta duk wanda ya dawo ya tuba shi kenan zai tafi saliman amina amma duk wanda ya doge ya ce mun Allah to zan mai azaba da ita zan saka shi a cikin wutar nan babbace shi a daidai wannan lokaci dubi shaitan jama'a sai ƙara bayyana musu wannan abu fatan da suke a kai suka ce ai shi kenan ya ƙara tabbata kun za abin da suke nufi wai ai dama ba wanda yake azaba da wuta sai Allah to su sun yadda ya musu azaba wallahi haka yasa aka rika auka sai bayan daya na bayan ya biyo sai ƙara fin na gaba imani akan wannan mata haka ya halaka su kaf a lokacin Abdullahi da Abbas ba su ba shine da ya dawo ko ya ji labari yace Allah ya cikar abu da Aliyu da baka kona su da wuta ba shi yana ganin da shi yake ina fata kuma da amma jama'a ku kai Aliyu tunani me kuke gani ya kamata yayi a irin wannan hali mutane sun koma suna shirka ba hakan kuma a kan shi su da suka zauna a gaban wanda ya yi da tauhidi da aqida shi ne za su je abin da ya iya tunani kenan na ƙarshe da zai zama mutuwa amma ni yi kamar halaka ne an bayyana wa ya haya mana haya an bayyana Allah ya kiyaye to kun ga jama'a abin da ya faru kenan saboda haka sai kona sai babbaka su gaba ɗayan da anna fil yadi azima me yasa ya musu irin wannan hukuma saboda abin da suka kirkiro al'amari ne mai girma haɗa Allah ne da wani wal iyadu billah Allah ya kare walaifin haihina ba abu ne sauki ba jama'a yasa nake ku taya shi ina ne kuke ganin da kana wajen da baka ba shi shawara abin ya wuce biye da shi ina wa yuqal wasu kuma suka ce inna abdullahi bin saba harba wa lam yumsikuhu al-muhimma أن علي بن عبد طالب رضي الله عنه أغرق الصبئية بالنار لأنهم ادعوا إياه. أما شيء تنسبع بيهود الناس. شيء كود haka. sheranta a na kai bai tsaya ba kun ga bai huje ba zai je ya ya ya rasa rayuwar shi akan abin da ya san ba da gaske yake ba ko eh ya Allah ce menene walan yatamannawnahu abadan bai huje bai san mutuwa eh bima kaddama aidi ai bai huje ba da gaske yake ba ina fatan jama'a gani saboda haka sai ya samu ya silale ya gudu bayan da ya ga ya kai waɗannan bakin teku kuma ba yadda zai iya da su sai ya kyale su aliyu ya yi musu abin da ya musu shi kuma bai tsaya yayi ba kuma shi ya janyo musu wannan bala'i Allah ya kare jama'a shi ma nan bari mu tsaya lokacin ya kure mana mu dan taba askari shi ma insha Allah Allah madaukakin sarki ya dace da sai mun zo insha Allah sai mu ci gaba daga daidai inda muka tsaya din sai a dauko ashraful irshadu saliki da ashraful masaliki muna cikin kitabu siyam ko mun zo daidai inda malam yake bayani game da abubuwan da suke wajabta kafara ko ramuwa ina fata an gane wasu abubuwan za su wajabta mutum ya rama azumi wasu abubuwan kuma ba sa wajabta mutum ya rama azumi to sai ce ma yukrahu fi sawmi daga cikin abubuwan da aka kyamata ga mai azumi ya aikata su amma fa ku fahimci abin da yasa ya kawo waɗannan idan mutum ya aikata shi din to bai lazumta mai ramuwa ba an fahimta ga shi yake wa yukrahu alfasdu alfasdu an gane ko wal hijamatu wal qubla wal mula'afa waɗannan abubuwa guda hudu an kyamace su ga mai yin azumi duk da cewa in ya yi su to bai karya mai azumi ba ballantana a ce dole ya rama shi yake nufi a nan to menene alfasdu alfasdu shine kamar mutum ya tsaga ko ya billi ko ya yanka jikin shi da jini ya fita ina fata an fahimta to wannan shine alfas an kyamace shi ga mai azumi an fahimta ko tare da cewa dama a musulunci ba dai bane irin wannan tsage ko biye ko kwale ko wani ne da ake yi to amma akwai wanda ake yi wani lokaci saboda lalura misali na rashin lafiya ko haka yin ladar ina fata an gane ba idan mutum na azumi makaruni sai ce wani hijama haka yin kaho kun ga shi ma yin kaho yana kai ga a fitar da jini daga cikin mutum to shi ma makaruni wal kubula haka miji ya kara bakin shi a bakin matan shi ya sumbance ta a yi kitin din matan shi kenan ko makaruni wal mula'aba haka yi wasa da ita an fahimta kila ya saba da da shi da matan shi suna goya juna da dan yi gudu ita ita ma ta yi gudu da shi don ana azumi ta a fara sai a bari ta sha ruwa ko waɗannan duk makaru to amma kamar yadda malamai suka bayani lalle babu shakka duk abubuwan da ba su iya kai mutum zuwa ga azumin shi samu matsala ya nisance su amma kuma ya tabbata mu zama sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanta matan shi yana hannu wani lokacin ma ya rubuce su amma ita kanta Aisha da sai bada labari sai ta ce wa kana amlaku kulli shay manzo Allah ya ci ku tsare kai in ka san kai daga nan ba za ka iya hakura ba to ka hakura da farko ina ba ta gane amma kai ma kana da karfin hali babu ne za ka tafi shago kun fa saba sai ka dan haza mata a kunshi haka sai ku yi ku ka tafi ko yawa amma da ka fita kake dawo sai an sha ruwa na'am magana Aisha na'am yana an shi da yana kalle ta cewa shi ne rani da magana da Allah kuma na biyu inda inda ta Aisha ta ce su ba ta yi ne da ta ce
na'am malam ne yake tambaya cewa wannan maganganu da aka wajen na ishara akan sunna shi wannan za a ce idraji ne a cikin matanin hadisi sannan kuma za a iya amfani da shi ya zama ya zama kususiya kenan daga cikin dalilan da ake gano idraji a cikin lafazin hadisi shine in babu istisnari tsakanin maganar Allah da maganar mai magana to anan karara da maganar manzon Allah akwai da maganar manzon Allah ne nake cewa an fahimta ko saboda ka karara a nan Aisha ta sarraha an san magana ce ina fata ta ne cewa ban ce ba za a ci giraji ba sannan na biyu wannan ba shi daga cikin hanyoyin da malamai suke bayyana cewa ake gane kusushiya ina fata an gane akwai hanyoyi da ake gane kusushiya shine ko dai a samu wani dalili wanda shi manzon Allah ya aikata sai yake kada wani ko a samu a ayar Ibrahim ko a hadisi ko na makamancin haka yanzu Aisha da ta faɗi wannan ba ta faɗe shi a matsayin doka ne annabi yake kada wanda yi ba ina fata fahimta saboda haka malamai sun ce annabi ya aikata hakan a babin cewa babu ne yake nan mutum ya aikata amma Aisha tana jan kunninka in ma za ka yi ka gane cewa annabi ya fi ka kamun kanshi to kai ma in za ka iya shikenan sai kai kamar wancan magana ne na tafiyar mata masallaci ta ce da manzan Allah na da rai da ya hana ku kenan sun bayyana wani makaruhi amma duk da haka tunda annabi bai hana ba kuma wannan abin da suke yi ba dalili ne na ta hana ba sai ta faɗi irin wannan magana insha Allah na na eh kamar misali ba eh kwarai da gaske yace kada ku yi kun ga wannan karrai fito ya hana ku shi yasa ibn qayyim Allah ya gafarta mu cikin zadul ma'ad ya yi dogon bayani ya ja numfashi kwarai da gaske ne kan wannan matsala ta misali cewa wani matsayi za a je shi shin shi ma ku zuciya ne a shin khilaful aulani a shin makaruhi ne duka ya tattauna su kwarai da gaske ina fatan yan uwa za mu koma mu ƙara sauraron wannan gaba malam Azgar ya karanta mana shi a nan kuma bayanan na a cikin zazu ba za ka iya koma ka karanta insha Allah so a taƙaice dai jama'a kamar yadda muka ji waɗannan abubuwan da ya lissafa lallai abubuwa ne wanda suke da illa da azumi amma mai azumi ya aikata su to baya fata mai azumin shi an fahimta ko to sai dai wata matsala kuma jama'a saboda nan muda da bai kuma yana da kyau mu rinka yin wato a sanin abubuwa kafin lokacin da bukatar shi zai samu matsalar hijama kaho ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka yi fatku makka ya zo sai ga wani sahabi ana mishi kaho annabi na wucewa sai yake afsara haza wa haza waɗannan gaba ɗaya azumin shi ya kai alhaji wal mahajin da wanda yake kamar da wanda ake wa dan azumin shi ya kai sannan sai kuma aka samu wata rana shi kanshi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin azumi sai kuma sai ya je aka yi mishi kabo yanzu ya za a yi da waɗannan hakika alƙawar mukaddam na Allah ce lalle malamai sun faɗi wannan amma suka ce a wannan waje an samu kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauci a maganance ko kun fahimta lalle wannan matsala ce da ya kamata dukkan mu tsara kuma mu bincike shi sannan mu ji ina aka kwana ina aka tashi amma kula kan magana shi ku karanta sharhu sunna jama'a na bazaro shi ma ya tattauna wannan fadilan kwarai da gaskiya cikin kitabun siyam an fahimta ko babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana azumin waɗannan ya kare da mai kazan da wanda ake yi wa sannan shi kuma manzo Allah ya tabbata yayi kuma a wani wajen yayi sassauci da ai sai aka ce to ya za a hada hadisan saboda aljamu aula min at-tarjih ka'idar farko kenan a hada hadisan duka sun tafi tunda sun inganta ya ji a rajjahan da daya to maganar da malamai suka hada hadisan da ta kashe shine duk wanda idan aka yi mishi kafar saboda lalura kuma ba zai jikkata shi ba idan ya yi to ba kuma ya rubuce amma wanda ana gama jan jinin za a ga ya faɗi ya kuma wannan in ya yi azumi shi a kai wannan shi ne magana ku karanta ta rusuta al-imam bazari ya tattauna kuma ya shari zuwa wannan lokuta da kuka suka kai zuwa gare shi insha Allah ya sa mu blood extraction shi ne kun fahimta mutum na azumi sai aka ce ga wani patient yana da yake cewa rai hannun Allah ko da duniya duniya lahira lahira sai aka ga kulli abin da ake bukata shi ne a mai tsari to babu wani alternative da ake da shi sai wani daga cikin bangon shi ko kai ko wani dan wanda zai amma kuma yana azumi ina hukuncin ya bada wannan azumi idan aka gwada shi aka ga zai iya sauke ni ina fata fahimta ko a samu kamar mutum biyar a dubi rabi rabi duka za su iya wustanta kin shi idan suka bada kuma suka yi sauke da kin shi azumin shi na da kin ba amma duk wanda aka san ana gama da za a gudun shi ma yayi sama shi ma ba kara mai masina ba ba zai dawo ba to wannan in yayi azumin shi a kai ina fata an gaya Allahu a'lam ku karanta kuma littafin al-imam na malam sabi dan karamin littafi ne amma wannan littafin malam sabi ya yi hakika kwarai da gaske na ilimi kuma eh ala sigal hajar haka shi ma ya faɗi yace duk da ya dauka da dan karamin gidan nan to irin yadda ake cewa ne rai na kama ba da mamaki ina fata an gane mali jibul kafa to menene laifin da shi kuma yakan janyo mutum bayan ramawa kun ga wancan na farko abubuwan da suka janyo ramawa kawai nan kuma abin da kuka yi su ba ma ramuwa nan kuma bayan ramuwa kuma akwai kafara haka ya jira abubuwa sai ce wal kafara ku bi ta'ammudin fitin akwai kafara akan wanda ya karya azumi da gangan shine ma'anar ta'ammud ka nufaci karya azumin ba da mantuwa ba ba da gangan to akwai karyawa ta hanyar ta hanyar alfitar cin abinci ko shan abin sha awon jima'i ko kuma mutum ya sadu da matan shi da gangan rana tsaka a wiki da a'il maniyi bi dawamin nazari ko kuma mutum ya jawo maniyi ya fita a cikin shi saboda ya kure wa matan shi ina fata fahimta duk inda hankali zai tashi zai ta kallo ita kuma tana ta gefe ne ita ba ta ma sani ba ina ba ta fahimta ya jawo kan shi aiki dan dole to shi ma akwai kafara amma ban biye aka yi ko ko jama'a au tadakkuri ko kuma ya sa wasu kwakwalwar shi tunanin wani abu da suka yi da iyali shi na ainihin wato gamsuwa sai wannan ya janyo mai fitan mani to shi ma wannan sai ya kafara au tahriki da bati kaji ba ko kuma kana haye akan dabba saboda tsaman jaraba sai kai ta goma cikin a cikin dabba kana ji kaman masu kashi har sai da kai mai to shi ma ka jawo wa kanka kafara halal mashhuri sai ta wannan shine mashahurin fadawa ba nan shi na ba san gani Allahu akbar sai jama'a waɗannan abubuwan baki ɗaya kaftin su da ya lissafa in ba na jima'i ba ba abin da yake da cikin kafara da ba wannan kawai shi ne magana ta hakiki wanda malamai suka yi amma duk sauran abubuwan lalle babu laifi a babu makawa mutum ya sabbaba wa kanshi laifi amma kuma bai ainihin wato babu dalilin yin kafara a kai to sai mun zo insha Allah karatu na gaba na na'am ta'ammudul fitr sosai yan malam na tambaya ne game da ta'ammudul fitr fa mutum ya karya azumin shi da gangan ta hanyar ci ko sha ba ka fara da mafitan shi ba ba ka fara ba ka fara ba ya iya ɗauke shi ina fatan da wani fahimta ku karanta wannan littafin al'umma ya yi laifi wanda hukuncin shi kawai sai Allah kaɗai ya sayar da zai azabtar da shi amma wai dan ya yi kafara su kuru bai bai da wannan azumin ba malamai suka ce to ya zai yi kenan sai malamai suka ce a mafi girma da zai shi ne kawai ya ba saboda shi tuba yana sabbaba Allah ya gafarta kowane irin laifi har da shirka Allah sa kun fahimci magana na tuba yana sa Allah ya gafarta kowane irin laifi har da shirka an yi shirka da shi in lam yatuba ko kun gani in bai tuba ba shine Allah ba zai yafe ba amma da mutum zai shirka ya dawo ya tuba kuma taubatar da kuma Allah zai yafe shi insha Allah na'am خصوصية ban dan ji ba sosai ok magana husuliya a cikin da tattawa usulul fiqi duk wani tsarin usulul fiqi tana tattaunawa game da bayani game da husuliya musamman mustawala ta fata an gane eh za ku ga inda ake bayani game da ya ake gane husuliya musamman kamar wanda da muke ishara na zadul ma'ad ya yi bayani insha Allah kwarai da kai game da kishi da da to jama'a insha Allah saboda yanayin lokacin namu ya kure za mu sake karatun a nan in Allah ya kai mu mako zuwa sai mu yi bayani game da fasin da zai gaba muna roƙon Allah mu da sarki da ta da mu Allah ya karba mana da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa